الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بايهاك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شد يو قوات رمضان شكرة تدبو دري هدو da 46 bayan hijira daga makka zuwa madina ta annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shida dai ga watan maris ko march 2025 kyau kafin mu je akwai ta'aziyya da wannan majalisi na tafsiri zai miƙa game da rasuwar ɗaya daga cikin fitattun malaman kira zuwa ga suna sheik sa'id alhassan jingir wanda ɗazi-ɗazi nake samun labarin rasuwar shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ji gan shi ya gafarta mai sannan kuma ana unguwar mu da wanda tijanmu alhaji ahmad kiyawa yanzu haka shi ma an ce ya rasu ana sa rai bayan karatu za a yi mai sallar jinaza yadda muka yi jiya jiya mun sallaci gawa har biyu a nan wuri mutuwa kenan mai abu biyar ba ta jira sai dai a jira ta halin jiki ba ta neman izinin zuwa halinta ne ba ruwanta da sani ko sabo uku kenan mai mantar da suna ana mutuwa sai ce ina gawar sunan shi fa zaidu sunanta talatu misali ba a kiran sunan sai ce ina gawar ina sunan mutuwa kenan mai maraitar da yaya shi ke ne zama maraya sanau kenan mai gaurantarwa ma'ana ta sa miji ya zama gauro gauro ba mara mata ba ko ya sa ta zama gauruwa halinta kenan mutuwa guda shida in ka so ka ƙara ɗaya wani lokaci mai taunan asiri ba shi ya ci don ya yi gida a ce shi wani a shi kayan banki ne ba ruwansu ce ga takarda muna bin shi ba shi ko da ba ku ƙara ma makokin ba ina ruwansu kudinmu mutuwa ga so ka ƙara mai yau mutum canjin matsuguni duniya ɗaki ne faka ɗaiɗe wani ɗakin nashi ma ya ishe ka jari a masarci da shi cak game da shi ɗanɗan soki hai mutuwa ranar ashirin ga watan fabrairu ɗinnan da ya ƙare taron da national union of teachers ke nut shekara-shekara a lugbai ta abuja da suke gayyatar mu wannan shekara ma sun yi ne da ɗaya daga cikin 'yan uwa malamai to da yake akwai kiristoci da yawa daga duk najeriya ne duk shekara su da ni lokacin na yi bayani ya zo sai na gato barin ja hankalinsu kan mutuwar ɗan uwansu shugaban bankin na na access bank mai suna herbert wigway ɗan jihar rivers ne ina kiran sunan su hankali ya kara jiwa kan abinda na ce kun sani bara haka ran tara ga february muna nan wurin taron kudu kudu 2024 ya mutu a garin nipton a jihar california a cikin helicopter irin sai wanda ya isa ya ya yi dan ƙariren gida VR Victoria Island filin da sai mai ido da tozali ke kwalle ke zama a wurin filin da sai wani da wani talaka sai da ya ce ka gidajensu gida malam suka ce hada ma airport a ciki tunanin shi in ya ƙara aiki ya yi ritaya ashe allah tuntuna ya zo ya masa ritaya mutuwa akwai wani fasto a wurin suna gayan malin sai ya tsima shi mutuwa ba ranta kowa ya kai sai kaji a jiki ya ce to kun gaya ta da matar shi da ɗan shi ya bar jiharsa ainihin rivers ina to abin damuwar yanzu rikici ake akan abin da ya bari na duniya an je kotu na ce to kulura da wannan kai mutuwa ta ce da gudanar rigima akan abin duniyan nan ta ce da kun gani kaga dai ba musulmi ba ne sai wani kafiri da ya rubutu sai ce the vanity of this life vanity ta ce sakarcin duniya fake ta kaga ba magana mun ce allah ji kai shi da yana kafin amma dai ai mutuwa ta bari نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن كل نفس ذائقة saboda haka Allah jikan Sheikh Sa'id Allah jikan Ahmad Kiyawa da za a sallace shi zuwa anjima bayan abin nan muna fata a kammala kintsa jikin dan jaman aka tashi ana Allah ji a sharuwa ne kun san ji a ɗanyi jinkiri mutane suna son su tafi amma saboda kokarin a samu albarkar kuma cincirin do irin wannan wannan taro na mai tarin yawa mai albarka su sallaci gawa a'a ba karama ba ne ai idan mutum arba'in suka sallaci gawa to allah zai ce to ku shaida ne na ce an cece shi tunaka da allah ai kokari a kammala kintsawa sai a samu wannan jama'a mai albarka ta sallace shi za a sallace mu mafatar Allah ka ba mu gamawa mai alkhairi tambayoyi bismi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga bata malam ya ji dan walidai yake cewa malam idan zan fita zakka zan hada da wanda nake bi bashi ne koko iya kudin da yake hannuna to barakallahu bashi abinda ka ce kana bin wani bashi nawaye ai naka shi yasa ko an mutu ba a raba gado sai an sauke bashi da wasiya min ba'da wasiyatin yusi biha aw yusi biha tuso na biya yusa biya wuri uku a cikin annisa to kenan kaga abin yanzu misali na ce idan mutum ya mutu ana bin shi bashi miliyan daya kaddara abin da ake bin shi bashi kuma yarusu ya bar 800 magada mai nuna ya gada sa'ad na kudi sai sai ciko ciko za su yi sai ce ba ku da fagado ku yi haƙuri saboda bashin shi ya laƙume abin da ya bari to me yasa ya yi saboda bashin na kan yana baka wannan shimfiɗa ne saboda fito muka da matsalar ƙarara tun da yake haka ne kuwa idan ka tashi fidda zakka har bashin da kake bi za ka ilisa da ka domin naka ne kuma kana sa ran ya zo hannunka ko ba jima ko ba daɗe ko da ba biya ka ba shine shine al shine al-ahwatu akwai abin da suke kira al-akhdh bil aswad ka dauki abin da yafi kwantar da hankali kawai ka ce to eh ina bin bashin miliyan kaza to har da shi na calculating na fi da zaka ka huta amsa ke wallahi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Allah ka arzika amin malam idan ina azumi ya halatta da shiga cikin ruwa da kwanta shi
mutane akwai wayo wai ya halatta ya shiga ruwa ya kwanta shiru to shirin da mai kake yi shura ba na kola wala ba ni ina ba ka shawara karkai haka domin daga shuru shi ma azumin sai ya shuru amma ina zuwa idan tsananin zafi ne yadda ki jiki mutum ya gamu da tsotsewar ruwa dehydration sai ga misali ya shiga jikin ya danyi sanyi saboda magance damuwar to la'alla ba zai zama matsala ba amma sai dai shi kullum kiyaye kimar azumi ake yi ka duba kurkurar baki sau nawa muke alauna shakar ruwa fa amma sai fuka suka ce wala yi balibu a sa'imu filmaf mazakwalistin sha kada mai azumi ya kora lamba ya ce zai yi so uku kurkura da shakar dalili saboda garin kurkurar baki har so uku sai ruwan ya kukuce ya ji makoshi ko ba haka ba wasu wani haka idan ka ce za a kwanta kai ka sani kila kana da jakuzi ko jakuza ko waye ka je ka kwanta kawai amma kanka na san wala Allah ba zai amma dai za ka kwanta kanka ya lume to akwai wani tsoron gaskiya a kiyaye Allahu a'lam
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Yake cewa malam wallahi yau na makara na waye gari bai sahur ba kuma gashi na waye gari babu sai ya azumi na a idan mutum ya waye gari da janaba azumin sa ya baci ba nana aisha takan ce Allah karamta da annabi kan waye gari da janaba janabar bata shafi ingancin azumi ko da dai gaskiya abinda ake so mai janaba kada ya bacci bai wanka ba saboda mala'iku suna wa musulmi salati a wurare wajen goma goma daga ciki duk wanda ya kwanta cikin tsarki ba na ce da mutum ya kwanta janaba haram ba la amma the best ka je ka yi wanka ko akalla ka yi alwala ko mutum ya wanke gaban shi turaka idan ka waye gari da janaba azuminka na nan daban ita kuma janaba matsayinta daban sai ka je ka wanke wallahu a'lam to addu'o'i Allah kai ne mai amsawa Allah ka amsa mana ka samu da ci iqra
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wanada ashabul jannati ashaban nari ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون آية من لما أربعين دهو كينا أتكون ونن سورة تبوكي العرب Allah ya ce wana da ashabul jannati ashaban nar ina daliban arabiya farko ku kalli kalmar ashab guda biyu farko ce ashabu ta biyu kuma ashaba mai dalili wana da ashabul jannati ashaban nar menene bambanci a wasalin na farko rufu'a na biyu fataha mai janyo haka نعم فاعلي ده مفعول طيب فإلى فاعلي آه ونادى أصحاب الجنة cikin ashabu guda biyu wanne ne fa'ili wanne ne maf'ul ta farkon ne fa'ili ko dum ne fa'ili na farkon ne fa'ili jamil domin Allah ce wa nada ashabu fa'ili kuma ibnu malik ya ce wa ba'da fi'ilin fa'il a cikin alfiya وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فضمير نستتر باين فعلي sai fa'ili qala yusufu qala allah wa ba da fi'ilin fa saboda haka wanada ashabu ashabun farko fa'ili ne fa'ili ne amma mudaf aljanna mudafun ilay majrur bil idafa haka ne ashaban nar maf'ulun bihi mansub شيما مضاف إليه نه النار مضاف إليه مجرم بالإضافة طيب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن الجنة اللهم اجعلنا منهم sai suka kirayi ko kace sai suka kira 'yan wuta an fi shiga aljanna ma'abota an shiga 'yan wuta sun shiga na uzubillah to sai su 'yan aljanna su ce da su an karwajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum ma wa'ada rabbukum haqqan mu dai abinda Allah ya mana alƙawari na aljanna ya zama dahir ya nuna a hannunmu ko kuma fa alƙawarin wutan da kuka ce ƙarya ne shin ya tabbata ko bai tabbata ba wannan ana kiransa su'alun tahakkumiyyu tambayar fisgar kafa da rankwasan kai daga gani kamar kai ne ka ce ah to ni dai na yi jarabawa kuma na ci paper ta yaya kai ka ce kuma ya san ba abin ne ta kaga wannan tambaya ce irin ta rankwasan kai da izgilanci kawai to haka za a tambayi yan wuta kalu na'am sai su ce i mun ga abin da ya faru da mu inji yan wuta fa'adhana mu'adhdhinun bainahum allanatullahi ala adh-dhalimin me ya kowa cikinsu sai ya kowa ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kan azzalimai ‘yan mutu kenan aya ta kuwa karanta? allabi ne ya sudduna an sabilillah suwaye azzaliman waɗanda ya sudduna suke bankaɗar suke karkatar da mutane gabarin hanyar Allah domin sadda ya suddu sadda ko ka ce sududan waɗannan da suke bankaɗar su kautar da mutane gabarin hanyar Allah waya buhuna ha'iwaja dare da rana suna ƙoƙarin neman a karkace gabarin hanyar Allah ɗin su da waɗannan azzaluman wato ayar na fassara maka aya magabaciya li'an al-qur'ana yufassiru ba'dahu ba'dha qur'ani sashin sa kan fassara menene sashi na'am wa hum bil akhirati kafirun su dai azzaluman game da lahira kafirai ne an kira lahira lahira suka ce lita a huri wuko'iha saboda ita daga ƙarshe ce ita kuma duniya suka ce lidunuwi ajiliha saboda saurin yankewanta da katsewarta malin ke cewa hiyar duniya a kallo min alkalili wa ashikuwa a zallo min alzalili ta su bibisi na ƙaunar tomi fahimta mutahayyaruna bila dalili ita ce duniya ta fi kankane kankanta mai kwaɗayinta ya fi wulakantacce wulakantuwa tana kuruntar da wasu ta sihirantar da su da sihirinta amma suna ɗimuwa ba da dalili ba a raftun saboda ina ka ce al'akhira muƙabilin lahira shine mai duniya لأنها دنية لأنها متدنية لأن دنو أجلها قريب وهكذا أما الآخرة إنها أخرت سبدا بقاي دنتا تدكن سنواي الله يتوى إن لنا للآخرة والأولى إتا الآخرة دوانا تفركم دنامني تو كنيميس دقولهم إن شاء الله الله كذا تدبر saboda game da lahira su kafirai ne wa bainahuma ka karanta wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وبينهما حجاب tsakaninsu su biyun nan akwai shamaki tsakaninsu su biyun su a kuke tsammani shi ne ai ba zai yiwu ba ne ni'imar ɗan ta kai ga waɗancan azabar kafirai ta je nan ina ba gidan wahala ba shi yasa ce wa bainahuma hijab wa ala la'arafi rijal akan tozon la'arafi haka washe ke da tozon la'arafi wato akan tozon al'araf akwai rijalun wasu mutane nakara rijal lima'ani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi rijal bitankir dummatan ne amma tambayuka an tankir akwai wasu mutane na gaya muku abinda malamin suka su ne waɗanda aikinsu na kirki da na banza suka yi mai suka yi canjaransu 50-50 su ba abin da ya rinjaya balantana su je aljanna saboda rinjayen aikin kirki aikin maza bai rinjaya ba sai Allah ce ta ku tsaya nan tukun a gama da waɗanda ka sannan za da kanku ta wannan zaman kanshi wata duniya ce to sai Allah ta'ala ce wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum dukkanin su kowa ya san sifar kowa kowa ya san kowa ne wani kai malan kake kai malan kake malan kamar ku duniya ne Allah karfa su wallahi malan yanzu ko gwanayen noma ne sarakan noma da kowa ya yi girbi na ku zo ku gani aka tara su ai sun san juna duk ɗalibai masu first class aka ce ana neman su aka tara mutum 500 kowa ya san kowa ba ka misali gwari-gwari ta saboda ka Allah ta'ala ke cewa ya arifu na kullum bisimahu kullum mabniyun على التنوين لانقطاعه عن الإضافة والإضافة منوية أي يعرفون أنغانيكو كلهم ما سكالو سنسان قوان نيدك جكينسو معنى ملائكو سنسان قوان نيد ألاما منسو قوة سورسو سنسان جوننسو بسيماهم سيما إتتي ألاما simahun fi wujuhi ita ce alama to a wannan lokacin ne wana dau ashabal jannati sai suka kira 'yan aljanna an salamun alaikum an gane ko amincin Allah ya tabbata ga dafiya ku 'yan aljanna su yan al'arab din ne domin su ne fa'ilin wana dau ai nada ashabul a'rafi ashabul janna idan suka kalli yanayin su cikin lasari kuna muga ma'ana sai suka kira mazuwa aljanna su musu gaisa salamun alaikum tahiyyatuhum fiha salam amincin Allah ya tabbata gare ku lam yadkhuluha ba su shige ta ba wahum alhali su ya tuma suna kwadayi ai dole ai gashi nan ba da mashi lokaci ne za su shekara na malik yana na muku na irin yanayi ne ba irin na duniya ba wanda kake da shi kai kaje ka cewa ne ne ne na taho abu da kofar shiga a wucewa kudi ba zai afa ba magana bari mu dauki lauya dukkan wucewa na yau ba magana na san wane a wuri kala malam an wuce wurin shi yasa Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun akul kuka mutu in kuka kasance ba musulmi ne ku aya ta gaba وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء وتمدت شوانا الألبان تجويني لازم نيكو واجب واجب ne me yasa muttasil ne ko munfasil muttasil ne littisal limadha bimadha littisal alhamza bil alif al maddiya ko ba haka ba to kuma madda nawa ne shida bikidarin alif nawa to uku kaso kace biyu da rabi sai baka biyar kenan kenan kuskure ne ka ce tilka sai ka ce tilka haka ne yawa to Allah ta'ala ya ce idan aka karkatar da fuskokin su yan arabu ba an nuna sun kalli yan aljanna ba asin salam to sai ce to kuma ku kalli wuta aka ce sai tsoro ya shige su da sai malamai suka ce da yake Allah karimi ne tun da yana musu aljanna wallahi zai ba su nufi ma gharraka bi rabbikal karim kullum karka taba da yabi kauna daga rahmar Allah karka taba yadda domin da yabi kauna daga rahmar Allah na daga cikin sojojin shedan karka yadda eh na da ni mai laifi ne mai zunubi ne amma abadan karka ba shedan kofa in ya kada kai rafke shi da istighfari an ce shaɗan yana cewa na halaka bayi da zunubi kuma sun halaka na da istighfari alhamdulillah sai da karka ganganci kuma kullum istighfar karka taɓa ɗaya da kawai to idan wa'iza surifat absaruhum tilqa ashabin nan qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin idan aka karkatar da fuskokin su katarnin ‘yan wuta in ka ce katarni ba fa katari ba hausa ce tsohon hausa katarni shi ne ka ce towards daidai setin kaza ka fita katarnin wannan kofar ma'ana ka fita setin wannan kofar to idan aka karkatar da fuskokinsu katarnin mazuwa wuta an gane ko kalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qawmi dhalim Allah karka hada mu da azzalimi mana ya Allah so ya azzaliman ashabun nar aya ta gaba ta ce me ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم su ‘yan tozon al'araf na gaya muku tsoron ƙur'ani mafi yawansu sunansu ana ɗaukowa ne daga karatun da ke ci hannu ce banda tsora na banda fatiha ikhlas al'ambiya banda su tsaye saboda haka ainihin ashabul arab sai suka kira wasu jama'a wanda su sun san su ya arifo raun bisimau kalu suka ce da su ma agana an kum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun tarin dukiyar da kuke da shi a duniya shine jam'ukum da kuma girman kan da kuke au ashe bai muku maganin ga ku a wuta wato lokacin da aka juya fuskar a katarnin 'yan wutan sai su gansu tsalafon a jihannan ce to ina amfanin dukiyar ku ina amfanin kaza kaza ina girman ku da homa da burokoko ɗinku dube muku magani ci gaba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة الآية waɗanda wannan maganar su ɗan tozon arab da waɗannan masu abin hannu ‘yan wuta sai ce oke waɗannan da allah ya nuna musu aljanna har muka musu salat to gaisuwa muna kwaɗayin shi ba ai kun gaya mana a duniya saboda rashin abin ba komai ba ne kuna fahimta karatu a haƙola yanzu waɗannan ne waɗanda allazina a kasamtun kuka rantse allah layanar allah ba zai musu rama ba so ne to kun ga Allah ta'ala ya riga ya ba su aljanna to daga nan sai Allah ce udkhulul janna in the final analysis udkhulul janna shi yasa kullun kamar da na faɗa ba ɗebe kauna daga hankali ku shiga aljanna la khawfun alaikum wa wala antum tahzanun ku shiga gidan aljanna babu tsoro gare ku ku duba wannan lamalu la khawfun ɗaliban arabiya wace irin lamalu ce nafiya ce ko nahiya na akwai lamalu ta korewa akwai lamalu ta hani wace ce nafiya ce tana korewa ne to da ta kore sunan da ya biyo bayan wannan lamalu mai na kira ne ko mai ma'arifa ne mai na kira to suna da ƙa'ida suka ce ila basharat Allah al'ismal monakar fannafiyo yufidu ta'amin idan lamalu ta indefinite article na kira ta haɗu da wannan sunan to korewar na har abada ne ta ƙadirinsa aila ayya haufu babu wani tsoro kwata-kwata gare yanzu ko dokan jeji kake tafiya a jeji a cikin tsoro ka ɗarɗarɗar to ba an zana idan aka ce nefa ta ɗauke wuta duhu tulip da kaji motsi sai ka fara mai ke faruwa ne yaro jariri tsoro na sa shi kuka to tsoro da duk dangin tsoro aljanna babu fa babu an wuce wannan a duniya duniya ce gidan kwarifi da mai kyau da mara kyau da kaza-kaza an riga an wuce wannan gafar shi yasa mai imani fafutukan shi ya samu tsira a wannan gida Allah ka tsiratar da mu babu tsoro gare ku wala antum tahzanun ba za ku yi bakin ciki ba shi yasa ko mumini in yazo mutuwa abinda mala'iku ke cewa kenan ko su ce da su mai babu tsoro gare ku ba bakin cikin can cikin suratul fassila sura 41 bakin ciki saboda abinda zaka tafi ka bari la khawfun alaikum wato mala'iku na cewa da su Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kar ku ji tsoro tsoro saboda inda za ku tunkara da kabari karku ji tsoron wala ta hasanu karku bakin cikin abin da kuka bari mun bar yara majibincin lamarin su yana da wallah to shine ake kore ma waɗannan 'yan aljanna wannan tsoro da bakin ciki wana da ashabun nar wana da ashabun nari ashabal jannati an afihu alaina min alma'i aw min رزقهم الله la ilaha illallah قالوا إن الله حرمهما على الكافرين aya ta gaba الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون to kaga an riga an wuce gabar 'yan al'araf case closed masha Allah to sun natsu aljanna sai Allah ya ce wanada ashabun nari ashabal janna kaga kira din ya canza ko farkon shafi wanada ashabul jannati yanzu kuma ashabun nari kullun ka dinga tadabburi kan qur'ani nan su ƴan wutan ne fa suke kira suna kiran ƴan aljanna أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ‘yan wutan suna ku ba mu abin da Allah ya baro ko da na ruwa ne ruwa minal ma ba kuma ruwa na duniya ba ruwa ka san ruwa jigo ne a nan da kuma lafira kayan ce minal ma shi yasa Allah faɗa a aya mai lamba 30 sura 21 yace waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayyin afala yawm hayy shi yasa kake gani wani ke cewa duk wani mai yajin cin kaza ba wanda ya taɓa yajin kin shan ruwa sai dai yajin kin cin abinci kai yajin shan ruwa mana ka gani ba zai yi ba saboda dole rayuwa sai da kawa to a gidan aljanna Allah ka shigar da mu da rahamarka yan wuta za su kira yan aljanna an afidu alaina min alma aw hada litanwi imma hada wa imma hada ku zubo mana wani abu na ruwa da ubangiji ya ba ko daga abin da Allah ya azurta ma'ana in ba mu samu ruwan ba anything Allah ya ba ku ba mu wannan dama ce za a ba su ba shi kuma zai taba tasiri kan aljanna to kaga wannan yafi wato dadin azaba ne ga yan wutan mutum ya ga samu ya gara shi kuma wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun to ku ba mu daga ruwa ko daga abin da Allah ya azurta ku qalu sai su ce suwa madalla inna Allah harramahuma alal kafirin ai Allah ta'ala ya haramta su su biyun nan ha to me yasa aka ce biyu ai ai ruwa suka yi ambata da kuma ma razaqakumullah abinda Allah ya azurta ku Allah ya haramta su gare ku kafirai sai aya ta fassara su waye kafirin da aka haramta musu ruwan aljanna da wani nau'i na ni'imar aljanna sai aya ta gaba ta fassara ma ko su wane ne yace me الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا waɗanda suka mai da addininsu wasa da wargi ma'ana su ba su da addini illa lahau wargi kawai da wasa to wannan ya sa mutum zai ji tsoron yadda wasa ya yawa yau kafiran duniya har tsara wasa suke misali gasan cin kofin duniya sun yi a rasha shekaru kusan biyar ko takwas da suka wuce a ramadan suka tsara kuma yanzu wasanni na premier league da kuma la liga ai suna tsarawa a wannan lokacin fitanano 'yan la liga mayun la liga da premier league ko ba ka ba su ne ainihin man united ainihin manchester united leicester ne kuna bata lokaci la liga barcelona ai ta ci karo da madrid to suka ci karo me suka baka ya miskin ibn al-miskin na wannan ne yara matasa ku kiyaye sai ka iske yara sun bude filin kwallo su dinga rafta iyo me yasa ba ku kabara a wurin ai ba wurin kabara bane wurin shedan ne abun bakin ciki ma haddar ramadan wani marubuci ke cewa soka is the religion of the west today ƙwallon kafa shine addinin mutanen yammacin duniya shine addininsu na faɗin wannan ne su kuke yi yanzu barin tambaye ku waisan sevilla wanda suka sani sun sani sevilla football club sevilla fa daga garin seville ne a spain kuma seville da larabci ana kiran garin ishbiliya garin manya-manyan malaman musulunci ne al'imam abubakar ishbili garin al-mu'tamad ibn abbas garin da yusuf ibn tashafi ya kai jihadi ya yaki alfonso sarkin ainihin spain da matarsa nan ne inda musulunci shekarar sama da 840 ana yada ilmi shi ne a 1492 suka yi abin da ke european inquisition ko karanta tarihi da suka kori musulmi daga yankin duk wani abu na musulmi suka canza kurtuba ta koma cordova cordoba garin al'imamul cordobi malaman tafsiri kai baka san daga ana cordova cordova garnata ta zama granada ishbiliya seville da kuma kungiyar kwallon kafa sevilla yankin ne su kawo ka rike ya kai football fan ha to ai an yi a qatar an yi a dini wal wannan wani irin yanayi ne kuma abinda muke cewa wasa ake yi kallon katticin ya a fili kuma na sha ba da misali inda mun shigo da maganar lawo na sha ba da wannan misali idan aka zo ana gasan cin kofin duniya world cup kasan world cup ko shi golkifa shi ne na banawa buwa mai tsaron gida saboda duk pressure tana kan shi da shi haka ya kama ba nutsuwa to an zo ana gasan cin kofin duniya sai aka koro kwallo za a soka a gidan golkifa da la'asar sai tuna ashe bai sala la'asar ba sai fice aurenku ya yi daidai na sha wannan tambayar ya yi daidai ya dai fita ne don ya dai salla'a a salatu khairun min kuratul qadar amma ina tambayar ina ina tabbatar muku yayi kuskure ne a fahimta because wallahi wani sai dauke shi da bindiga domin kofin duniya fa ake yi kuma ai zai je ya yi ibadar da mummun imani da ita ne a salat ito amma farko tukun mai kai shi tsotsayi da haka shi ma dole ya mutu bai tsotsayi ta su kashe shi musu wai nuna maka inda har kwallo ta kai yanayin da mutum zai je sallah a halaka shi kuma wasa ne ba don wasa aka yi mu ya fita sallah ko da dai kuskure to kasan kwallo ya kai aka abin da ya sun mai da shi allah ƙasashe biyar suka kawo kwallo a afirka belgium france britain da germany haka wani marubuci ya faɗa misali ko manufarsu shagaltarwa ne kuma kai ba don wasa allah ya kaba afa hasibtun annama khalaqanakum abathan a don wasa ba na ba ina cewa misali idan kana da filin kwallo ka je cap ka je ka motsa jikin gaba kila ka ce to ayabu ya zama na duniya ya zama shi ko musulunci kafin ya zama na duniya shi ma dokarsa ta duniya ce maganar ƙasa ka zana yi isn't an issue dole a yi bayanin ga inda gaske to amma a lokaci guda barin tambaye ku cikin kowa ya san umar kanuti kun san shi ko umar frederick kanuti asali dan mali ne amma haihuwar kolon bada ne a faransa ya yi ritaya daga kwallon yanzu don shekara 47 a halin kuma ya buga ma'ayin kungiyar kun yi mun shiga football ko amma bayani ne duk abin da ke da alaka zai fit da sako babu laifin ka kawo shi inda fact ne to mutumin nan wa iyaku shi je gina dan kareren masallaci ya kashe naira dala ba naira ba dala miliyan daya a birnin seville cikin wasanninsa akwai inda ya sujuda saboda godewa Allah to amma nawa ne suka fi sha'awar ainihin david beckham wanda kafiri ne ya zagi musulunci saboda ɗan club ɗinka ne sai ka fifita beckham akan misali shi umar kanote na ba da misali ne kawai duka abadin wasa ba ne misali to dududu dai ba don wasa Allah ya domin su 'yan wutan nan Allah ya tsare mu abinda ya ja musu wannan bala'i allazina takhadhu dinahum lahawan wa la'iba addinin su kawai wasa akwai zaka iske bature in banda wasa ba abinda yake gaba wasa wasa wasa to kai ba don wasa akai domin ga kukan da suka yi kafaran nan su ne waɗanda suka rike addinin su wargi da kuma wasa wa gharratumul hayatud dunya rayuwar duniya ta roɗe su domin tana roɗe ƙwarai da gaske sai Allah ce falyau manan sabu a yau kan za mu manta da su to Allah na mantuwa ne wa makana rabuka nasiya ai hausa ce kukan ce da Allah manta da shi shin mantuwa ce wani ya ma kaza manta da shi ai amana kawai kai biris ka fitar da shi to haka za mu yan wuta an mance da su la ilaha illallah falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha yanda suka mance haduwarsu da wannan rana mu'mini ai baya mance lahira kullun yana cikin lamirin shi mumini haduwa da Allah kan taka mai mulki in zai bari su ce kai ina fa tsoron ya mutu wala sarari to su waɗannan 'yan wutan da ake ba mu labari Allah ya ce mun mance da su mana mun yi biriz mun yi fatali mun yi watsi da su kama nasu liqa a yawmin hada yadda suka mance haɗuwarsu da wannan ranar wannan to kaga mantuwa iri biyu ce Allah ce nan samu kama nasu su ta su wace mantuwar ce su ta su mantuwa ce ta girman kai mai mai karku da mai akwai wannan da zai Allah ta doshi kenan an yi biris da su inda suka yi biris game da wannan rana da za a haɗu wa makano ko kuma haka ne kuwa wa makano bi aikana ya ce kaga na in baka fahimci arabiya sai kai kuskure sai ka ɗauka wa ma kamar nafiya ce a'a mausuliya ce mausuliya ce is a connecting ma in ka ce wa ma ai wa ma kanu ai ba su kasance sun a'a ma'ana ma'atufi ne al-mausuliya ma'ana sun manci wani rana wa ma haka kuma saboda abinda suka kasance suna musu game da ayoyi araftun na'am
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب حقيقة تبز متانا دونيا نكسوكشي متانا مكة yawanci a siyoɗi cikin jalalayin yakan ce ahalar ito amma al'ibratu bi umumin lafnafin saba ƙor'ani idan yi magana a kan mutanen makka to ai saƙon ya gane ai ko da ƙor'ani ai ba na wata jama'a ba ce a keɓe in allah ce allazi na amanu to duk allazi na amanin duniya har kiyama ta sa rafin na ka yani lallai mun zo musu da wani littafi fassalnahu da muka yi bayani cikin littafin dake-dake ala ilmin bisa ilimi duk abin da ƙor'ani ya faɗa ilimi ne ƙarara alam na halittun mimma imayin ba mu halice ku daga ruwa wulakantacce ba a tuba ilimi ba mun samu ku al'absara tuba gaskiya ba wani aka yi da tunani shi ne ala ilmi kuma sannan hudan a matsayin shirya zalikar kitabu lareba fi takai wa rahmatan kuma rahama ba ga kowa ba liƙaunin yi'uminun ga mutane masu imani kenan ƙor'ani kasance shi rahama sai wanda suka yi imani da shi kafin ya zama rahama gare su ƙor'ani na shafa ƙaina da haƙoƙi guda goma sha shi sai ka tara su kai aiki da su yiwuwar samun rana amma mai sauƙi ne duk muna da haƙoƙin dukkansu mu roƙi Allah ya rike mana ya kuma haɓaka imani muna da lokaci ikwa هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق نعم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون aya mai lamba 53 kenan daidai cikin wannan sura ta bakwai al'araf hal yanzuruna illa ta'wila yau mutane mai suke jira sama da fassaruwar abinda qur'ani ya faɗa shine ta'wila ta'wil tafsir ma'ana abinda qur'ani ya faɗa kiyama na zuwa kun yi musu koto ku jira za ku ga practical translation ta'wil na abinda aka faɗa ba komai kuke jira ba illa fassaruwar abinda ƙur'ani ya faɗa kuma yana zuwa yau mai yace ta'awilu ranar da fassaruwar abinda Allah ya faɗa ƙur'ani ran da abin ya zo ya kula zina su waɗanda suka manci ƙur'ani suka yi biris min qablu kafin wannan lokaci za su ce cikin nadama kad ja'at rusul rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya ma'ana to ba mu bi ba ga lahira ta zo sai su ce fa halana min shafa'a yalla za mu samu masu ceto kuwa tsakanin su kuskus kus daya ina mafita a lahira kuma fa yashfa'u lana ko sa mana ceto aw nurad ko kuma zai yi a mai da mu duniya fa na'amala kun na'amal fa na'amala ghayra alladhi kunna na'amal don mu aikata aiki ba irin wanda muke yi a bayan da ya kawo mota yanzu alahira ba ke sai Allah ce kan khasiro an fusaho ai magana ta kare sun riga sun tabe they are lost alahira fa ai kuma shi kenan na'am ai sun riga sun tashi daga aiki sun riga sun tabe kalmar tabewa akan ce mata rukushi rukushi ru b makalaitu u s i h so rukushi shi ne shi suke kira hooked, hooked later ma'ana sun riga sun yi rukushi sun taɓe allah na ce kad sun ma'akkadar khasara bi kad allahu akbar yawa sun riga sun yi rukushi ai sun taɓe sun lalata kansu da kansu wa dalla anhum ma kanu yaftaru abinda suke kirkira na ƙarya ya bace musu ina gumakan ina allolin ina dukiyar ta ƙarya ina zalunci ina suke wa dalla anhum ma kanu yaftaru Allah ka ka samu kasance hana waqt na'am to cikin minti ukun da ya rage ina da wannan ɗan tsokaci za mu tashi inna rabbakum Allah ai ta ma gaba ce tambaya ce wani ya kamata tambayar ma ta zo farko kila na sake maimaitawa an zo ana cewa akwai wani kifi wai ya shigo Kano kuma shi wannan kifin fresh fish ne hasan ana ambaton inda ake kawo kifin ai kifin nan wato naman dan adam kifin ya ci ya ƙoshi to an kawo shi kasuwanni a kano ana saidawa amma magana su zama kama wata maganar yara to ɗazu da safe na tambayi a nan ofis ɗina wasu daga cikin kamfanin shi da allah ko kuna da labarin wannan abu to bayanin da na tattaro ya zama to kawai kamar shaci faɗi ne har wani ya ce to malam kifayen da ke teku nawa ne mutane ke mutuwa a teku kuma ke masa cin nawa mutum ne so ai ba za ka buɗe wannan ƙofar ba ni kuma sai na gamsar da magana na biyu wani ce watakila ba kawai 'yan kasuwa ne masu ƙoƙarin kashe ma junansu kasuwa kawai misali akwai masu da kifi a wuri kaza wasu kuma wuri kaza ka san akwai wannan ayi an yi rigima a baya tsakanin ajina moto da magi aka ce karkuce misali to ni haka nake fahimta kuma na biyu ai duk wata dabba abin da ta ci in ya narke bi jiki to ba a kallon wannan abu din ana kallon sabon abin da ya samu ga misali idan ku ƙara gane idan ka je ka sayo tumatir da nama da kifi da kafin zabo da dada ka kaiwa matarka me za ka ce ba ni abinci me za ka ce ba ni shinkafa ba ni tumatir ɗina ina tattasai ba za ka yi wannan bako abin ya rikide ya zama abinci the new byproduct shi ake kallo shi yasa ko turare ne da ake cewa akwai alcohol kamanta da wannan magana ne alcohol din ya riga ya narke ya zama turare dan aka ce ka daddale ka nuna ina hal ba za ka nuna ba sai araftum saboda wannan magana da Allah ku aje ta gefe in dai har kifi ne fresh fish kai kanka in ka je saya ba cewa kake a bani naman mutum ba kifi kake cewa suna ya kamata ku san da wannan kuma mu Najeriya na daga cikin yankin da Allah ya mata albarkatun kifi je ka ba je ka ba ka ga yadda malam subhanallah Allah ya sauke albarkar sa auren ɗaya kenan na biyu shi ma wannan zamu maimaita kura daga baya budget budget na bana ya kamata a ce kasafin kuɗi na gwamnatocinmu a bada muhimmanci ga muhimman abubuwa misali aikin gona kasafin bada nawa suka kasafta ka ji ana maganin biliyan kaza sai ka iske abin da ba shi da wani muhimmanci ga al'umma ana ba shi prioritization kunarkar da kuɗi masu nishi kan harkar noma mana shi yasa abin da gwamnan naija dan uwa bago ya kyauta jikana jaka ga yadda suke noma sosai ya kamata a samu haka abincin babu shi matsala ce karaje abin da yake ba priority project ba ana ta kashe kuɗi kuma in ba a mai da hankali ba abin da ba a tsammani na rashin gaskiya ya kasance saboda haka muna ya kira ga gwamnatocinmu su ba da muhimmanci misali kan tsaro ilimi harkar lafiya aikin noma a narkar da kasafin budget kudade masu yawa akan haka sannan a sa ido wajen aiwatarwa duk inda aka samu rashin gaskiya a hukunta waɗanda suka yaka matsalar najeriya a yi laifi a kyala mutum ya tafi me sake yi sai sake nan gaba tunaka wannan muhimmin magana ce daga ƙarshe zan gaya muku wani ƙwararren masanin noman alkama daga america da ya zo tun daga us aka ce tun daga egypt yana bibiyan wannan yankuna har ya zo yankin da ake kira africa south of sahara suka ce har sai da kai zuwa ga ƙasar nan kusa da gashiwa yana ɗaukan wato oil samples oil fertility sample don ya ga yadda suke samar da wato ainihin yabanyar alkama zan faɗi wannan saboda lokacin rigayi inda ya fashe da kuka mai sa ya kukan dindai in jaddada muhimmancin noman wanda noman ne aka hargitsa mana tunani aka hana mu yin noman saboda an san kashin ban arziki mu ne food basket na afirka idan ka je da wayo kaga irin abincin da ake samarwa mako ake a kwashe abinci abubuwa namu yanzu ana kwashewa a kocin kudu masu mulkin mayanci ba su mai da hankali kan sai abubuwa da suke ba su da muhimmanci wani lokaci ko kuma in suna da muhimmanci muhimmancin bai kai yadda suke nunawa ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم بارك لنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين